أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حكمة الشيخ تزري لنا بهذا المحضر وانتعد في بنظرة تاتي لنا بزفر من أنا أكمل abu biyu wanda al'ada da addini suke alfahari da yawaita shi kuma yake nuna mutum namiji ne shi dai da abin da aka faɗa iya to maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana shine shugaban ma mazaje duk gabaki daya duk wani abu da wani namiji yake takama da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi fiye da wannan in ƙarfi ne manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya bashi fiye da duk wani sadauki in kyauta ce manzo Allah Allah ya bashi fiye da duk wani dan kyauta in hakuri ne in ya isa dai a san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu iya sani Allah ya ce duk duniya mai koyi da shi karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk duniya mai koyi da shi ko gidan nan dai tabarakallahu aka nuna wani mutum aka ce duk yan gidan nan kun koyi da shi ai an hada shi da wahala wani zai koyi da shi ta tsabta wani ta iya bagara ta kaza ta kaza kaza kaza to bare unguwan nan gaba ki da bare garin nan gaba da an nuna mutum ce mutan garin nan duk kun koyi da wannan to ai nan wani zai kure lamba ai ga to wai ni ina da abu kaza to kai yaya to bare ga a ce Nigeria gaba ki daya ko arewa gaba daya ai koyi da wani ko nigeria gaba ɗaya ai koyi da wani ko afirka gaba ɗaya ai koyi da ko to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi duniya gabaki ɗaya tun daga zamanin sa har tashin kiyama ai koyi da shi turawa su koyi da shi indiyawa su koyi da shi larabawa su koyi da shi mu bakaken fata afirka mu koyi da shi kowa wani dan kwalisa ne wani dan wanka ne wani dan ado ne wani dan gyara gashi ne wani dan sa kaya mai kyau ne wani dan kowa akwai fanninsa kowa dai koyi da annabi to ta nan za ka san allah ya san mai ajiya a na international ne iya abinda za mu iya faɗa ke nan maza allah ya huce haka to ta komai ma sallallahu alaihi wasallama ya yi haka to tun da yawan aure yawan mata da kuma ƙarfin iya saduwa da su da yawan da matsayi abu ne da mazaje suke alfahari da shi abu ne da to dole shi ma ya fi kowane namiji alfahari da shi na ji wani gaula yana cewa wai umawiyawa ne suka sa wannan karatu don dai su bata annabi sallallahu alaihi me na bata a ciki ko shi yana alfahari da haka yana alfahari da haka bare kuma wani yana daga cikin abin da muka rawaita na daga kakacin shehu ibrahim radiyallahu anhu kakacinsa akwai wata baiwar Allah saboda girmamawa sharifiya ce mahaddaciyar ƙur'ani ce arufa ce malama ce almajiransa ya faila diga baki da saboda ba ta haihu ba to ta yi aure da yawa ta irka tana kirga na auruwa na auruwa na sai ka juyo carbi in ta shiga gai da shi sai ce yawwa zo ki faɗa adadin mazanki ni kuma faɗa adadin mata mata na mu ji waye kudubin ni da ke radiyallahu ta'ala an raji ashe kudubi kuma sai ya kuma duk gaba ki da to in kudubi ya ina kuma annabi sallallahu alaihi wasallama muna da ruwayar bani isra'ila annabi dawud matan sa wajen dubu annabi suleiman haka duk gaba ki da duk gaba ki da to wannan kenan sallallahu alaihi wasallama to sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi mai jira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance mai manko kudira yana daga cikin wanda Allah ya bashi kar iko alal quwwata abu sa karfi fi haza a cikin wannan Allah ya bashi iko da karfi ya auri mata ko nawa shi Allah bai marje kaidi ba ya auri ko nawa ne kuma kowa su ce mata ta ce ta ba shi kansa Allah ya ce na baka sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ta ce wato ni dai na ga duk abin da kake so Allah yake ma ba dan ba kuma ta ce a ko yanzu ko ta sakara sai ta ce da namiji na baka kaina a ashe yanzu a yi wannan in wahaban nafsu halin nabi in arada nabi an yastankiha kalisa tallaka min dunil mu'min ayat ai ko sakarci na isa mashruta ce na baka kaina dan ta tsare to an samu dai bayin Allah inda suka yi mar haka sallallahu alaihi wasallama to Allah ya bashi ya san su Allah ne ya sa masa hubbiba hubbiba haka iya saduwa da su ma Allah ne ya sa masa shi ma nan akwai wata kisa mai ban dariya wai kisa an ce rundunar Allah ce akan gane karatu da ita akan gane karatu da ita akwai wani bawan Allah ashe mara lafiya ne ba shi da lafiya iya rike iyali da sadu da su ai kuma sai aka yi ma aure aka yi ma aure kwana kaɗan kwana kaɗan dai ba magana hamma ta ta gaje sai magana aka ce manya suka kira shi kai wane ya ce wanda shi yana kuma gidan shehu yana gidan shehu a ce irin wannan ta asarar aka ce to ba ne to a kai shi sham a kai shi dar rahmatu pass shek tijani wajen unguwar su imam hassan pass shek tijani aka kai su nan aka bar su daki da komai shi ma dai shi aka kira shi kai ya ce wallahi yana jin kunya ya gano hasu mai masallaci shehu wannan manara ta wata yaji sai yana jin kunya yin aka zo a kai da zai ce to a ɗauke su a kai su sham sham inda ma ko madina ma bai jin labarin da ma ba zai gano masallaci haka kai su sham da labari da ya bayyana da ya ba shi bawan Allah ba shi da lafiya sai shi bai kira shi ta kai an ce ba su da lafiya ka faɗa a yi mani a neman ma magani ko ko a ka tsaya kake ta wannan inna lillahi waye ce zabiya ta tsanar kullum sau ashirin na kisa ruwa shau ya ce tashi makaryaci masu lafiya ma washe suka iya tashi makaryaci masu lafiya ma washe to kaji radiyallahu anhu duk da dai shehu wasan kasa amma kuma shehu gaskiya yi masu lafiya ma washe suka iya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga abin da Allah ya shi Allah ya bashi karfin ya huce haka ma sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ba wani yana daga cikin wanda uku jira Allah ya ba shi iko alal kuwaci a bisa karfin haza wannan wa uqiyal kasira Allah ya ba shi da yawa minhu daga wannan wali haza saboda haka ubiha lahu aka halatta masa min adadil hara'ib na daga adadin kididdigaggun yayaye ya aure su malan yau ba hali gairihi abinda ba halatta ga waninsa ba abin mamaki har zuriyansa ma sai haka kai ko ne na manzon Allah ma ka kama kai ma sai ka ji irin waɗannan albarka da wannan ƙarfi a jikinka na imani da nawa ya diga ko hadisin kake kai ka ko qur'ani ka jibi da aran moni ya saboda qur'anin da manzo Allah ya zo da shi ko suka karanta sai suka yi haka to ina wanda aka saukawa Allah ya ce da wanzan na hazal Qur'ana ala jabalin da ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatin da zan saukar da Qur'an na akan dutse sai dutse ya ragargaje amma gashi nan ya iya sauka a zuciyar manzon Allah sallallahu ala qalbika ala qalbika da manzon Allah ba wa sabani sallallahu alaihi wasallam to ko haka ko san sa kake bare kana yi masa salati bare ka rau al-fatihi lima ugulika sai ka ji dai kaza kaza to ina kuma shi sallallahu alaihi wasallam mutum ya sha jininsa abdullahi bin zubair ya sha jikin jininsa manzalla sallallahu alaihi wasallama yayi kaho manzalla ya bashi jinin yace je ka zubar inda wani ba zai gani ba ka boye shi inda wani ba zai gani ba je ka zuba duk gaba gida duk inda ka samu wani waje ka boye shi ya je zai zo ya rike wani wani waje ne zan ya boye shi wanda kaza kaza kaza yace in ba ciki na ba zai kawai ya kurbe abinsa ya dawo yana kurɓar jinin annabi sai ya canja sai ya canja sufarsa ta canja ƙarfinsa da jikinsa da koma yana zuwa annabi ya ce ka sha jinin nan ce wailun laka minan nasu wa wailun lin nasu minka ka shiga uku da mutane su ma mutane sun shiga uku da kai ka shiga uku da mutane yanzu duk makiyina in ya ranka to jini na na jikinka kanka zai yo kai kuma ƙarfi na da sadaukantaka ta da damkata kai ma ka gaje ta su ma sun shiga uku kai ka shiga uku su ma sun shiga uku don haka kowa ya ma ya kama san manzo Allah ya shiga uku su ma an shiga sun shiga uku min kire sun shiga uku shi ma ya shiga uku wajen min kire duk ko albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina kuma shi wannan abubuwa a hankali da karatu ba wani cewa wai bata Allah kuma ba ba batawa bane da ce aka yi mai ci ne da yawa shi za a ce an bata da ce aka yi mai bacci ne da yawa shi za a bata amma kuma irin wannan waje mazaje alfahari suke da shi sallah kowace al'ada ta san haka kowace al'ada ta gaji haka shi ya zamanto wannan ba wani abu ne to shi an ba shi haka wa rawaina mun rawaita an anas daga anas bin malik kadimin manzon Allah ne dan ɗakin sa ne shekara goma ne wa manzon Allah hidima a cikin ɗaki kuma anas annahu sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji anas kana yaduru ala nisa'ihi ya kasance yana kewayawa abu abu samatansa fi sa'ati min al-layl a cikin wata sa'a ta dare zai iya kewayawa mashi Allah ya bashi ya yi damar ya iya kewaye matansa duka a dare amma mu ko kowanne sai an ba ta daki in dai ya ce za ka ba ta kwana ko kwana ɗaya wannan kwana ɗaya wannan ko kwana biyu wannan ko kwana biyu ne yadda dai kuka yi sulhu duk gaba gida me yasa shi manzo Allah ake sakan masa ne saboda shi ba a yadda ya yi cuku-cuku ba mu ko mutane akwai cuku-cuku a iya cukuci shi kuwa daraja annabta sa bata yi da wannan ba to don haka bari Allah ya sakan masa abin da bai saka wa wani sa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ya tabaraka ta'ala ya ya ya ba shi ja anas kana duru ala nisa'i fi sa'ati min al-layl a cikin wani lokaci na dare wannan har ko na rana wa hunna su matan nasa a wannan lokaci 11 su 11 ne ga yanzu shi ya auri goma sha ɗaya a lokaci guda a mu kan matan aure ne sai dai hudu sai dai kuma ƙwarƙwarori kuma ko nawa ne wannan kuma ba abu ne amma matan aure ne to shi ko su goma sha ɗaya ne wannan abu ne da Allah ya ba ya shar'anta masa irin wannan shi to fa ba wai ta more ba ne shi ma kuma akwai wahalar da take kansa mu kuma ba ta samu yanzu shi ya kwana yana sallah dole ne wajibi ne ya sallar dare in ko ba wajibi ne sunna sai dai kawai da abu mun ga da iko mu tashi ne in ba ba mu sakaci ba amma shi ko dole ne Allah ne tabaraka wataala ya matan table din daren gaba daya qumil layla illa qalila to fa ka barin kasa ka tashi kai ta sallah a cikin dare sai dai dan kadan na yadda kai bacci to bari ka nisfahu ko dai kai bacci a rabin farko kai ta sallah a rabin karshe ko kuwa kai ta sallah a rabin farko kai ta bacci a rabin ƙarshe a wankus minhu qalila to na yadda rabin da za ka yi bacci ka iya ɗan ragewa ka ɗan ka ƙarawa na sallah ko kuma rabin da za ka yi sallah na yadda ka iya ɗan ragewa ka ɗan ƙalila fa ka ɗan ka ƙarawa na bacci a wankus minhu qalila a wazid alaihi ko kuwa na yadda ka ƙarawa na bacci ɗan kaɗan ka ƙara na sallah waratun ƙur'ani tarka karanta ƙur'ani karantawa in na sanulki alaika ƙaulansa zan son sa koma wani faɗi mai nauyi sallallahu alaihi wasallama to shi wajibi ne sallar dare wajibi ne kaza a kansa akwai abubuwan da wajibi ne akan manzo Allah muku ba wajibi bane to da haka shi ma kuma akwai abin da Allah tabaraka ta'ala ya saka masa ya yadda masa yi kuma ba yadda mana wannan ba sallallahu alaihi wasallama kala anas anas yace wakunna na tahaddasu mun kasance muna hira annahu wannan haro hunna idan asharata ko sai wa an haba to ce za mu ji bai sa hukunna na tahaddasu ba wa an ɗawusu kenan ko shi kuma ɗawusu almajirin abdullahi bin abbas ne yanzu wancan sahabi ne ɗawusu bin kisan lemani almajirin abdullahi bin abbas ne to an karɓa daga ɗawusu kuma shi kuma yake kai sai dai anas ina ɗawusu sai ya ce mun kasance muna zance waye ya gaya masa eh wahunna ihda ashara asharata ko su goma sha ɗaya ne to Mhm. eh to to ni ya gaba to ya yi tsallake muku wani ya tsallake muku sadira kala anasu ya yi kyau ku dinga duba kala anasu anas ya ce wa kunna na tahaddasu mun kasance muna hira annahu udiya quwwata 30 rajula shi an ba shi karfin namiji 30 abinda namiji 30 namiji ɗaya wannan namiji ɗaya to shi manzo Allah sallallahu shi kadai zai iya yin wannan ma'ana zai iya saduwa da mace 30 a dare ɗaya sallallahu alaihi wasallam shi an ba ma'anar sa kenan an ba shi karfin namiji 30 karrajahun nisa'i nasa'i nasa'i nasa'i ne ya fitar da wannan hadisi warwaya na hawahu an rawaito irin wannan an abi rafi'i daga abi rafi'i shi shi ma sahabi bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallam bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallam abu rafi'i din to yanzu anas kadimin manzon Allah ne da ne amma kuma kadi wannan ko bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi amma wa an dawusin an karba daga dawus shi kuma almajirin abdullahi bin abbas dawus yace uɗiya alaihi salam an ba wa manzon Allah amincin Allah ya tabbata a gare shi wata arba'ina rajulan ƙarfin mutum arba'in iljimai a cikin saduwa da iyali to kila abdullahi bin abbas ya ji ya faɗa amma in ba haka ya zai san wani tunda shi tabi'i ne ba sahabi ba an ba manzon Allah haka sallallahu wa misluhu an karbo irin wannan an safwana daga safwana bin sulaimi daga safwana bin waƙalar salma salma ta ce ita ma salma bararriyar annabi ce baiwar annabi ce sallallahu alaihi wasallama kila baiwa ummu salama ta ce ita salma din nan khadima annabi kila kuma baiwar safiyatu ce baiwar safiyatu ce baffar annabi gwagwan annabi sallallahu alaihi wasallam baffarsa safiyatu ita annabi sallallahu ya ita ce mata abu abi rafi'in din abi rafi'in din kuma ita take wa sai da faɗi mace zahara ungozoma ungozoma ita ce matar da ta gaya wa hamza din nan baya nan abu jahil ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hamza ya je buga mara baka a kansa wanda shi ya ja kuma hamza ya musulunta to ita ce dai duk wannan to ita wannan baiwa Allah ita ita salma baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce dafan nabi manzo Allah ya taba kewayawa lailatan dare daya ala nisa'ihi abu samatansa a tiski tara a wannan lokacin tara ne wancan lokacin da Anas ya faɗa sha ɗaya yanzu kuma ita kuma lokacin da ta faɗa tara ne wata lahara amma yana yin wanka min kulli wahidatin kowace daya sai yayi wankanta kabla an ya ce ukura kafin ya jewa daya kafin ya jewa daya wannan ba ba wani abu ne ko mutum ko daya ce ma zai iya wanka ya kuma komawa duk gaba ki da shi dai abinda aka halatta masa ya iya zuwa wajen wata sallallahu alaihi wasallam to yanzu ita salma ta faɗi mata tara a wannan lokaci anas ya faɗi mata sha ɗaya a wannan lokaci mata yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an saba malamai sun saba cikin adadin mata yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk abinda malamai suka hada a kansa cikin adadin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah 11 ne haka suka hada a kansa guda shida Quraishawa ita ce Khadija bintu Khuwaylid da Aishatu bintu Abi Bakar da Hafsatu bintu Umara Khadija ya Khuwaylid Aishatu ya sayyidina Abubakar Hafsatu ya sayyidina Umar Ummu Habibata yar Abi Sufyan sarkin Makka sai ummu salamata yar abi umayyata sai saudatu bintu zam'ata wa'annan guda shi dukkan su qurayshawa ne ya qurayshawa ne wa arba'un arabiyatu shauran guda hudu kuma larabawa ne dangi ne na larabawa zainabu binti jahashi min bani asad bin kuzaimata ita zainabu yar jahashin yar bani asad ce yar kuzaimata amma fa babba ce sai maimunatu bintul harith al-hilaliya ita ma babba ce sai zainabu bintu kuzai mata hijaja manzo Allah yana da zainabu biyu zainabu bintu jahashin falan ma qadai min ha falan ma qadai zaid min ha wadara zawajna ka hato ita ce wannan sai kuma zainabu bintu kuzai mata hilaliya ummul masakin ita ake cewa uwan muskinai tana yin tana yin saka dutse tana jeran dutse tsakiya tana siyarwa wannan kudin da take samu ita take ciyar da talakawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ce mata uwar miskine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na rasu a cikin mata na wanda tafi tsahon hannu ita za ta fara bina sai da Aisha tace da ya rasu muka dinga jera hannunmu sai hannun akwai wanda sai da ta faɗa hannunta ya fi tsaho suka ce Allah ya ashe ke zaki fara bin sa ikon Allah sai wannan ta sai wannan ta rasu ita wannan mai kyauta din sai suka ce oho ashe ba wai wannan hannu yake nufi ba kyauta yake nufi mai kyauta kamar dogon hannu ne da shi ungo ungo ungo ba haka mai kyauta yake yi ba wai dogon hannu ne da shi ashe to kaje rikicin irin fahimtar su yanzu ga inda suka yi su kuma Allah ga hikimar da da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to ita wannan hilaliya sai juwayratu bintul haris al-mustalaqiya wayannan guda hudu su ne larabawa yanzu hudu ga shida nawa goma sai guda ɗaya kuma uwanmu bai yahudiya ita kuma bai yahudiya ce uwanmu ce amma wahidatun gairu arabiyyat min bani isra'ila ita kuma bai yahudiya ce wa hiya safiyatu bintu huyay bintu huyay bin akhtab min bani nabi ita kuma bai yahudiya ce wata rana sai da Aisha ta bai yahudiya banza bai yahudiya wofi ta taho da kuka wata annabi sallallahu alaihi aisha ta ce mun bai hujja banza ba manzala ce a je ki ce mata ke babba ce yan uwa annabi haruna yar annabi musa irin wannan yar annabi musa irin wannan yan uwa annabi haruna wani ya ishe miki magana sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mata zai ta faɗa wannan uwan mu ce da min banin nabi to wannan su ne dai guda sha ɗaya da sunansu ya shuhura aka yi ittifaki guda biyu sun mutu yana da rai sallallahu alaihi wasallama khadijatu da zainabu ummul masaki wayannan sun rasu yana da rai wa mata sallallahu alaihi wasallam an tisi ya rasu ya battara ya rasu ya battara to wannan kenan ya rasu ya battara sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne wanda aka abu sai kuma sai kuma an faɗa sallallahu alaihi wasallama ya auri wa'yansu matan banda wa'yannan da aka faɗa da aka faɗa su ma goma sha biyu su kuma su goma sha biyu mace ta farko ita ce ana ce mata ummu shuraikin ita ce wahibatu nafsa ita ta zo ta ba manzon Allah kanta ita ta zo ta ba manzon Allah kanta Allah ya ce in mace ta zo ta ba kanta ma na baka sallallahu alaihi wasallama to amma ko manzon Allah ya sake ta ya sake ta kafin ma ya tare da ita walam ya tazawwa tun daga nan ba ta aure ba har ta mutu ita kuma ita ma wata namiji ce ba ta aure ba har ta mutu za ta tashi cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala urwatu bin zubair urwatu an zubair yace kanat kaulatu bint hakim kaulatu ya hakim ma min allahi wa habna anfusun tana daga cikin wanda ta ba manzon Allah kanta ila nabi sallallahu alaihi wasallama to sai ta biyu kaulatu bintul huzayl ta yanzu kaulatu bintul huzayl shi kuma ya ce kaulatu bintul hakima ga wata can to ga wata kuma mai sunanta kaulatu bintul huzayl bin hubayrata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ikon Allah kila daga wani garin ne tafiya ce irin wannan ta zamani kafin ta zo inda yake Allah ya kuma karɓaranta hanya ta rasu kafin ta zo ta rasu sai ta uku kuma amratu binti yazid al-kilabiya manzalla ya sake ta wannan manzalla ya hore usamatu dan zaid ya bata kaya sallallahu alaihi wasallam sai ta hudu kuma asma'u bintul nu'mani al-kindiya manzalla sallallahu alaihi wasallama ya aure ta yayin da manzalla ya kira ta sai ta ce da manzalla a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da kai faqala sai manzalla ya ce usti bi ma'azim kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi shi ke to tafi sun masarraha sai mazalla ya sake ta ya shirya ta ila ahliya zuwa mutan gidanta zuwa iyalinta daga nan ta dinga cewa kanta shakiya kila wai an ce al'adar mata an yi aure ana yi wa mace ado kila sai da aisha ke mata kitso wata kuma ta mata kunshi sai ta tambaye su wai wata kalma mai gida ya fi so kaji wani bono na rufin kofa da barawo ko wata kalma mai gida ya fi so sai da aisha ta ce wallahi na sani ba zan kwa gaya miki in ya kira ki ce a'udhu billahi minka balarabi ya ce abin mamaki a'udhu ya je kwarai kuwa ai da kin baɗa haka ma yanzu ya ƙara san ki ma ai ganin da ta gaya maza maza ce kin nemi tsari da abin da ake neman tsari da shi akwai wani babba daga cikin shehunan larabawa saboda tsabar inkari ya yi inkari ya yi inkari ya yi waƙoƙi na zagi ya yi wa shehu ibrahim inkari ya yi waƙoƙi na ya daga cin abin da ya gaya wa shehu na haɗa ka da allah da manzo allah kaka taɓa ɗana ina so kai mun alƙawari na haɗa ka da allah da manzo allah kaka taɓa ɗana shehu ya ce na yi ma alƙawari da allah da manzo allah ba zan taɓa ɗanka ba yayyayye dan sai haddace qur'ani ya kiga gagara ga duk ƴaƴan shehu ne sun haddace sai da to kai shehu mai hakuri ne da za ka je ka kai wa shehu ga ga ga kenan ya biyo su mushiri aka ce gawa ne ga shi ya zo dan ta shehu ya ce a ka hada da Allah da manzo Allah kan taba shi ina ina nan akan alƙawarin Allah da manzo Allah da wani abu ka ga abin da ya amma ka ce Allah da manzon Allah shi kenan to ka ji girma to ita ma yanzu ta ce a'udhu billahi minka annabi zai yadda abinda aka ce Allah ya yi shi kuma ya ce aka yayi shi ya na kuma zalar zai zai ga mata fa qala ustu bi ma'azi kin nemi tsari da wanda ake fakewa da shi tun da kika nema da Allah kuma ai ni bazan kare wannan abun ban ce ban tsaro ba to tafi gida ai ga nan tafi yake Allah ya yi daga nan ta dinga cewa da kanta ita shakiya ce ba shaki uwan mu ce gobe ta kuma tambaya gobe ta kuma tambaya wa 'yan iyayen namu ko Allah akbar alkami ta biyar kuma mulaikatu binti ka'abi akwai daga cikin malamai wanda ya ce wannan magana ba ita ba wata mata musu mai suna mulaikatu da manzalla sallallahu alaihi wasallam ne to kuma akwai wanda suka tabbata asadis asadisatu ta shida fatimatu bintu dhahaji manzalla ya aure ta sannan manzalla ya sake ta sallallahu alaihi wasallam kaga zai iya yiwa lokacin da anas ya faɗi wancan aka yi wancan abin da shi nan sha ɗaya ne a tare da manzo Allah ba za a ce saboda Khadija ta rasu kaza ya manzo Allah bai taɓa tara sha ɗaya a lokaci guda ba in wa'annan da ya saka lokacin da bai sake su ba fa suna nan sai su fa haka ba to duk gaba ki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajaha yawa wannan mai Fatimatu bintu Bahaki manzo Allah ya aure ta ya rabu da ita kila kuma ba fakin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba baban babanta ne ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya tambaye shi auren ta ce kwarai kuwa ya rasulullah ka ganta nan ba taba cuta ba sai manzo Allah ya ce ashe ba ta da alheri a ce mutum bai taba rashin lafiya ba ai ba shi da wani alheri kai rashin lafiya abu biyu ne ko dan Allah ya kankare ma zunubi ko dan Allah ya dauka daraja ka to a ce mutum bai ta yanzu Allah ya ki auren mace saboda an ce ba taba rashin lafiya ba shi rashin lafiya ba wai tawaya ba ce da kaza Allah ya ba mu lafiya da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce abu biyu ne ko dan Allah ya kankare ma zunubi wani zunubin ka ne in ma baka da zunubin to Allah zai daga ma daraja manzo Allah ya ce ina yin rashin lafiya linkin bin yanda kowanku yake rashin lafiya to ji ba shi manzo Allah ko rashin lafiyarsa ta fita mu mutane duka ka gani yanzu waye zai da a ce shi rashin lafiyarsa an ninka masa ka gani ko to da haka da an ce an ninka ma wani alheri ma irin wannan ba wani ba zai ce wai wulakanta annaba akai sallallahu alaihi wasallam karatu yafi karfin kwakwalwar yara yafi karfin jaki ya ce zai dinga gwada karatu da kwakwalwarsa dinga zai ka rayuwar na umayyawa ne suka sa zagi ne ga annabi sai ba zagi ne ga to wannan kenan ta shida ko ita ce wannan manzalla sallallahu alaihi wasallam faqala alaihi salatu sai manzalla ya ce la hajata biha ban da bukatar ita inda ba ta rashin lafiya ta bakwai kuma ita ce aliya aliyatu bintu zabiyana bin amr manzalla sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ya zauna da ita sannan manzalla ya sake ta sallallahu alaihi wasallam asaminatu ta takwas kuma ita ce qutailatu bintu qais uqtul ash'as bin qais al-kindi zawajahu iyaha abuha dan wanda ne ya aura manzo Allah ita a shekara ta goma sannan kuma sai ya tafiya da ita zuwa yaman fahamalaha dan uwanta ce kuma zai kai ta taje ta gano gida ikon Allah mata annabi ce sallallahu alaihi wasallama to kuma zai je gida ce ya rasulullah zan tafi da yar wata ce ta gano gida ya tafi can ganin gida manzo Allah ya rasu da shi ke yawa yawa fahamalaha faqubiza sallallahu alaihi wasallama qabla qudumiha alai kafin ta dawo manzo Allah ya rasu to ai ba sakin ta yake bane manzo Allah ya rasu ya bata sallallahu alaihi wasallam sai ta tara ita ce sana bintu asma bintu asma bin salfi as-sullaliyatu manzalla sallallahu alaihi wasallam ya aure ta manzalla sallallahu alaihi wasallam ta tara suka manzo Allah ya tare da ita shi ko ibn ishaqa shi kuma gwanin tarihi ne shi ko ce imanzu Allah sakatta kafin ya tare da ita sai ta goma ita ce sharafu bintu khalifata yar uwar duhiyatul kalbi yar uwar duhiyatul da wayansu irin mutane ne masu kyau saboda tsabakensa jibrilu ma an zai zo wajen manzo da sifarsa yake zuwa duhiyatul kalbi da haka yar uwar tasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta fa matar qabla dukula tara su kafin manzo Allah ya tare da ita sallallahu alaihi wasallam sai ta goma sha daya ita ce laila bintul khadimi ko kutu kaisi ya uwar kaisu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita dai wa kanat gairuran ta zama ce mai kishi to mace mai kishi gida mai mata da yawa irin wannan lalle ba za ta sha wuya fasta kala ta ce da manzo Allah da Allah dai ya hakura ya sake ta da ba komai fa kala manzo Allah ya ce ya sake ta yaro fa akala hazimu sai kura ta cinye ta a daji rabi Allah ana matarsa ce dai ba komai dai uwan mu ce dai amma ta dan yi laifi haka dai za ta hakura da da kala hazibu sai kura sun yi ta daji asaniyat ashara ta goma sha biyu Allahu akbar ta ji fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa zagi ta kawai kishi ne yasa ta yi abu ta zaka za amma hadara ta gade ai bata kyauta ba duk da baki daya الثانية ta goma sha biyu imra'atun min gifara mace ce ta jama'a gifara abazar min gifari ga abazar danginsa abuzar min gifari daga manzala sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ikon Allah Allah ya sanar da shi ba ta da lafiya ita kuma akwai albaras a jikinta wannan nau'i na fito fa'amaraha sallallahu alaihi wasallam zalla ya hore ta naza asiya man zalla yace akwai rashin lafiya a jikinki da zaka ba sai iko Allah su manzo Allah ya ganshi ko a kwibinta fa qala alhiki bi ahliki manzo Allah shi ba komai Allah ya baki lafiya amma sallallahu alaihi wasallam zalla bai aure ba da ita ba walam ya'khudh mimma ataha manzo Allah bai karbi komai da ya bata ba duk kayan auren da ya mata ya ban mata sallallahu alaihi wasallam saboda rashin lafiya ne to kuma akwai waɗanda aka faɗa daga matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banda wayannan din ba sai dai kuma su su ba ya rabu da su wayansu bai ko tare da su ba aka waito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi auren wayansu daga cikin matan yana daga cikin su akwai masu da manzo Allah ya nemi aurenta min bani murrata daga bani murrata bin aufi mazalla ya nemi aurenta zuwa wajen babanta sai babanta ya ce masa tana da kuturta wa huwa kazibun amma ƙarya yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ikon Allah bai so manzo Allah ya aure ta sai ya ƙarya da kuturta yana komawa gida fa wajadal barasa da sai ya same ta kuturtan ta same ta sallallahu alaihi wasallam ya ja mata ta biyu kuma bakurai shi ya ce ita wannan kuma yuqalu laha saudatu ita ma su akwai uwan mu saudatu din akwai ita wannan sunanta manzo Allah ya nemi aurenta ita kuma ba ta da lafiya hauka ya kan dan zo mata wa kanar musibatan tana da hauka a kanta faƙala sai ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akafu an yabu ayyabju wa yakun da ra- ina tsoron kar su je su tashi su yi kuka su yi ihu kana akan ka ya rasulullahi ya haƙuri sallallahu alaihi wasallam fa da alaha sai manzo Allah ya mata addu'a wa tarakaha manzo Allah ya kale ta asalisata ta uku safiyatu bintu bashamata muna akwai uwar mu safiyatu da sai kuma safiyatu bintu bashamata wacce bai ya ce wannan balarabi ya ce wa kana asaba hafi sabai ita kuwa kuyanga ce a cikin kuyangi ya same ta fa khayyara sai manzo Allah ya bata zabi baina nafsi hal karimati wa baina zawjiha ko dai ya aure ta ko ya mayar da mijinta waccan faktarar zauja har ta zaɓi mijinta na can ta ce mai yadda ni wajen mijina ya rasu lalla fike na wajen ya mai da ita ta huta ta yi asara arabi a ta hudu kuma walam yi zukar su muha malamai ba su faɗi sunanta ba ikon allah ta tarihi amma manza kuma amma dai a ikon allah sunanta bai bayyana ba amma manzo allah ya nemi aurenta faƙala sai ta ce da manzo allah sallallahu alaihi wasallam asta amiru abi zan je in nemi izinin babana falakiyat aba ta je ta haɗu da baban nata zamani ne ba na waya ba ba na mota ba yanzu fifi a je a dawo sai a yi watanni kila ba a je garin ba watanni a je a dawo kila kuma hankali ma ya tashi daga kanta ma duk gaba kila kila a wannan lokacin ne hankalin ya zo kan falakiyat aba to sai ta nemi ta haɗu da baban nata ta nemi izini baban nata ya mata izini fa'adat sai ta dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iltahafna lihafan ga yaraki mun yi mayafi da wani mayafin baki ba sallallahu alaihi wasallam kaga ta hikima nisa kunna libasul lakum wa qur'ani ya fada shi aka saukawa dole ya dinga hira da qur'ani hunna libasul lakum anta libasul lahunna su mayafin ku ne ku mayafin su ne ka iya rufuwa da ita ta iya rufuwa da kai duk daya dukkan ku mayafi ne na kowa to mun yi da da wani mayafin baki ba sallallahu alaihi wasallam sai ta biyar ummu hani kan ya sayyidina ali ya uwa sayyidina ali ta ki ta so ummu hani manzo Allah da kansa ya nemi aurenta sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni musbiyatu ina da yara ya rasulullah ba zai yi aikin annauta da aikin yara ba ya rasulullah ya hakuri manzo Allah ya kyale ta daki waje gida ɗaya suka taso da komai babarta ita ce babarsa Fatima binti Asad manzalla wannan yasa sai da Fatima da yasa din nan yayi wa wannan wanda tare ne su tafara mata Abu Talib ita baba sayyidina Ali ita ma sunan baba sa Fatima binti Asad to ita sai ta ga manzalla ta ce ya Rasulullahi ina da yara lalle aikin ne yara ba zai yi da aikin irin wannan ba wa atazarta hazan ilai fa azaraha sai manzo Allah ya mata uzuri lalle kina da uzuri as-sadisatu wannan gaskiya ba wai ko dan saboda tana wasu amma wannan gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tambayi Jabir bin Abdullah suna kan hanya naji an ce kaya aure yace ya rasulullahi ya aure budurwa ce ko bazawara yace ya rasulullahi bazawara na ce me ka baka aure budurwa ba kai wasa da kai yaro ne ga ce babanmu ya mutu ya ban mun yan uwa kanne na mata da yawa rasu ba za su iya zama da budurwa ba sai a yi ta doke doke kullum shi yasa na aure dattijo ya ba za ta iya daura yanan su da ya rasulullah ji ba sabi da yan uwansa mata da aka ban masa yake da rasu ya ga dole ya aure bazawara wanda za ta iya kula da su kai je aure bazawara budurwa sa'a su a ta kutufo duk ba duk gaba gida to haka ita kuma daga tana da yara ba ta yi aikin yaranta ba kuma ta yi aikin gidan annabta irin babban gida irin wannan a sadisatu ta shida kuma buba'atu binta amir bin qurdin ita manzalla ya nemi aurenta zuwa danta ta zai iya aurar da uwarsa da zai iya manzalla ya nemi aurenta a wajen dan danta shine salamata bin hashimin faqala sai sai dan yace hatta asta amira ya rasulullah ban jan tambayo ta sai na ji na tambayo faqila lin nabi sallallahu alaihi wasallama innaha qad kabura da ya tambaye ya tambaye ta ai nan an gwamnati ya rasulullah tsohuwa ce fa eh ya rasulullah tsohuwa ce fa kaga yaran da wallahi tsohuwa ce Allah ya ji ga ya dawo an da ya sani annabi ya faɗa abu ya sauri kawo ƙabilu da yawa gari da yawa matan gari haka yi ba ya zara ba su yadda فقيل للنبي إذا أكت الله أنزل الله صلى الله عليه وسلم أركض والله يا رسول الله وهو أشير فلما عاد ابنها عند أنت له وقد أذنت إذني له سكت أعطي من الله يشبه يا رسول الله تاتي تايتا من الله بدأ يتي ما من الله يشبه دي أكا هوانا أيتي أكا شافه ونما كانت صلى الله عليه وسلم فلم ينجح من الله بأوليته السابعة تبقى umamatu bintu hamzata yar sayyidina hamza kuma babbansa auren zumunta kenan da ita kuma dangin ne suka ce ya dace ka auri yar sayyidina hamza yar babbanka da faqala hiya binatu aki min ar ai babanta halimatu sa'diya ta shayar da sayyidina hamza to ta yar sama ta zama ya ta kenan haramun ne ba ba aure duk wanda aka sha nono mata su dinga kula ba haka kawai mace za ta miƙa wa wata yarta ta shayar ba to yanzu waccan ma ta zama uwar wannan da ta shayar da shi ƴaƴanta ba za su aure shi ba haka ka za ka dan za ga an yi aure aure ya baci a ce wata ta ce ai na shayar da su ta zama haramu in an haifi ya ma ba komai imam Hassan ta same shi irin haka har an haifi da da duk gaba ki da ba ba shi har za a wata wata ce ai ta yi ce tsofaffin nan abin da ya dace duk aka ce tsofaffin nan abin da ya dace duk aka ce da ya uwa yi sha'arwa da haka ne manzala ya ce ai in sha nono ɗaya da babanta ta zama ya ta gina haramun ne duk gaba shayarwa ma uwa ce kawai duk gaba ke daya ‘ya'yanta kannan ka ne da komai to wannan kenan fa kala in halata hillu da bata halatta gare ni ba lima kana uku ce in halata a sami na ta takwas kuma azzatu bin su abi sufiyanu azzatu ya abi sufiyanu arazat ha uku ta ya wacce ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka auri wancan ma kila ba wasu daya ba amma dai baban su daya ka auri azzatu ma ummu habibatu manzalla yana aure abu sufyan ummu habibatu to sai ce manzalla ya aura fa qala sai yace inna halata hin ai wata halarta gare ni ba lima ka ke yan uwarta ce baban ku daya kuma in hada ko ba a hada yan uwa gida biyu a waje daya wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qasala sai dai ko daya ta mutu ko ka sake ta ko kai a sanan ka abuwace amma dai haka ka hada yan uwa guda wannan haramun ne wakila kila aka ce ta zo wanda alaihi salatu wassalam imra'ata manzo Allah ya auri wata mace ma min jundu'a wata kabila ce wa hiya bint jundubi bin bamrata amma bai tare da ita ba wa an karahu ba'd ruwata amma wayansu masu ruwaya sun ce wannan ma ba ƙarya ne ba zai yi ruwan ba wa'annan matan suna da aka faɗa manzo Allah ko dai ya aure su ko dai ya neme su ma wayansu bai tare da su wayansu ya tare da su ya sake su amma ƙwarƙwarori yangi haƙila an ce inna hunna arba'atun yana da ƙwarƙwarori guda hudu banda wa'ina wa'ina zizancen matan aure ake mariyatul qibbiya ita ta haifi sayyidina ibrahim mu'azzam daga nan misra take inda kaga mariyatul qibbiya ba qibbiya ce qibbu misra ba fara sun ce wankan tarwada ce nuba irin wa'annan mutanen sudan duk gaba ke da malin sarkiya muka su sarkin misira shi yawa shi ba manzo Allah kyautanta ita da ƴan uwarta sirina sai manzo Allah ya dau mariya tilkibiya din ya ba wa Hassan bin Sabit sirina ya ba Hassan bin Sabit sahibul iskandariya sarkin misira na wannan lokaci wa mata fi khilafatu umara ta rasu a kalifancin sayyidina umar manzo Allah ya rasu ya bata ta zama ummu walada ta yantu to haka ita ma ta zauna cikin matan manzo Allah ta ta rasu zamanin sayyidina Umar daga wa dufina bil baqi aka binne ta a baqi'a aka binne ta a baqi'a sai mace da ake ce mata raihanatu quraiziyatu quraiziyatu bani quraiza ce kenan da yahudiya ce ita ma wa matat qawla wa fati ta ita kuma ta rasu kafin manzo Allah ya rasu wa dufina bil baqi'a to kwarkwara ku yanga din ba wai sai ku ita ma ba quraiziya ce haka ba wa ukra akwai wata ma wahabat halahu alayhi salatu wa salam zainabu binti jahash zainabu binti jahash ce ta bashi kyauta mace ta iya ba wa mijinta kyautar kwarkwara inda annabi ibrahim saratu ta bashi kyautar hajaru baba isma'ila da kuma harajin sai bala'i kuma ya faru ta ce wallahi ba a gidan ba a ɗauke kuma ya ɗauke wai ta zama alheri annabi ibrahim ya ɗauko ya sunanta hajaru tun daga baitul maqdis ya kata maka ya zai aje idan kan ma a haɗa su gida yau ba gida ɗaya ba ma ba gari ɗaya ba ma ƙasan ma gabaki ɗaya tun daga baitul maqdis shekar tafiya ta wajen kilomita dubu hudu da wani abu kan ma ta ji kanshin ta ma da ya zo ya ajiye su a maka kawai ya ajiye su ya juya ya kai ita ma da yake baiwa Allah ta ce Allah ne ya ce ka zo ka ajiye mana koko dai saratun da ta ce ka dauke mu ita Allah ne ya ce ta ce to tafi in dai Allah ne ya ce ita fiyarka ba zai tozarta mu ba wali ya ce ita Allah bai tozarta su ba duk abin da muke yi a maka nasu ne tarihinsu ne kabarinta da kabarin annabi isma'ila suna nan a jikin ka'aba hijir isma'ila din nan nan kabarburansu yake tun gaba ki da abdullahi bin zubair da zai sake ginin ka'aba sai da ya tona har sai da aka ya nuna mutane a kwatutukan nasu wayannan wahabiyan sun cire su har yau suna nan allahu ala allah dai ba zai bari su cire su amma dai allah dai mai iko ne to to rehanatu ba kore to wannan kenan sai wanda zainabu binti jahashin ta bashi warabi'atu sai kwarkwara ta hudu kuma asaba ha manzo Allah ya same ta ne fi ba'd sabai cikin ba'arin ganimar yaki da aka shi ma ta zo a raban sa manzo Allah ya sada kare Allahumma salli ala sayyidina alhamdulillah Thank you.